إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu maka Allah ya gafarta masa a nan rompon bare domin ci gaba da karatu na littafi mai albarka na sunan abi dawud wannan shine darasi na 52 a cikin kitabus salah littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen sallah yau muna goma sha takwas ga watan rabi'u sani hijira daga makka zuwa madina dubu da da arba'in bakwai wanda yi daidai da shekara miladiya 2025 idan ba a manta ba a jiya mun yi alkawalin cewa in muka zo za mu ba da dama tambaya ɗaya biyu uku haka a bisa kan abin da ya shahi mantuwa a cikin sallah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine kaifa asbahta kaifa amsaita mimma yazidul wudda fi fuadil karimi imamu ali radiyallahu anhu yake cewa fadin ina wuni ina kwana yana daga cikin abubuwan da suke ƙara soyayya a tsakanin mutanen kirki kuma wannan magana da ya faɗi ta yi daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku sai manzon Allah yace shin kuna so in nuna muku abinda in kuka yi za ku so junanku sai ce afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku wannan kenan yana nuna muna gaisuwa a tsakanin juna yana ƙara soyayya a tsakanin musulmi kuma mun ga cewa soyayya a tsakanin musulmi tana da muhimmanci sosai a cikin addinin musulunci shi yasa al-imam ibn al-qayyim yake cewa kai duniya ma gaba ɗayanta tana tsayuwa ne don soyayya kai addini ma gaba ɗayansa yace ana yin sa ne da soyayya in babu soyayya babu addini domin ba za ka taɓa zumuntowa musulmi ba sai ka so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka abin da ya kama da haka kenan da uwa masu girma mu yada sallama a tsakaninmu ladabi na sallama a musulunci shine abin da ake so ka fara shine gaisuwar da Allah madaukakin sarki ya zabar muna wannan gaisuwar tun a lokacin annabi adam alaihi salatu wasalam a farkon halittar ta Allah ya koya ma annabi adam ita kamar da ya tabbata a hadisi lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam ya umurce sa da ya je ya gaida mala'iku yana zuwa wajen su sai ya ce musu assalamu alaikum sai suka ce masa wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatu sai manzon Allah ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi adam innaha tahiyyatuka wa ahlaka au kama qala sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce gaisuwarka da kai da iyalinka kenan sai nuna wannan gaisuwa ce da Allah madaukakin sarki ya zabar muna a fara da sallama bayan ta abinda zai biyo wa bayan ina wuni ina kwana duka babu lahi a kai Allah ka ba mu ikon kula da wannan ladabin na sallama kenan za mu ci gaba tambayoyi akan a sahau a cikin sallah mantuwa a cikin sallah wanda suke da tambaya ko kuma neman wani ƙarin bayani na bismillah na yan rage ya ƙara kamar ƙaƙa misali ne ragewa da ƙarawa biyun suka e kabli da ba'adi sun kama shi a cikin sallah ya yi rage ya kare lokaci guda to asali yana da kyau musan da cewa a cikin sallah kabli da ba'adi ba su haduwa abu guda ne ke ke samuwa ko kuskure nawa kai a cikin sallah to su gina guda biyu ce kawai za ka yi in ma kabli in ma me in ma ba'adi ko kuskure nawa kai kai a cikin sallah kabli ne za ka yi ko kuma ba'adi to a mazhaba a mazhaba ta malikiya idan mutum ya rage sannan ya ƙara ana gane da kyau ko to su a wajensu kamar ya tauye ne ragewar ita suke aiki da ita kenan sai kasance mai zai a ragewar da ita suke aiki sannan sai kenan sai kasance mai zai kabli zai ana gane da kyau ko kenan sai kasance kabli zai kenan idan kai kabli yayi in ma ba a dikin kai duka yayi kamar yadda muka faɗi a can wurin kabli ko ba a dika rasa wacce za ka yi duk wanda ka yi ya yi wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam amin amin na'am alaikum salam wa ta'ala
ko kuma zai tashi ne kawai sai ya bari
tambayar shi ce mutum ne ya isko limami ya yi kuskure a cikin sallah to sai liman ya sallame ne zai tashi ya cika abin da yake binsa ake binsa ko kuma a'a sai ya ƙare sujudu sahaukin sannan sai ya tashi to wannan ya danganci sujudar da liman zai yi in kabli ne zai yi ma'ana sai ya sallame ne sannan zai sujada guda biyu ko kuma kamin ya sallame ne zai sujada guda biyu shine kabli to a wannan lokacin kai za ka bi liman ku yi kablikin an gane ku in kun kare sannan sai ka tashi ka cika abin da ya saura in raka abi ne maka saura ko raka abu da misali sallan magariba ce liman ya yi kuskure yanzu da ka zo liman ya kare kabli ta kama sa kana jira a sallame sallah sai ka ga liman ya ta yi zai sujada to kai a wannan lokacin kai ma dole bin liman za ka yi ana gane da kyau domin kai ma'amumi ne ma'amumi shine mai koyi da liman kenan duk abin da liman ya yi matukar dai ba an kare sallah ba ne to dole sai ka bi sai ka bi shi to amma in ya kasance ba adi ne zai ya sallame sai kuma kaga an ta yi wata sujada guda biyu to kai a wannan lokacin zaka tashi tsaye ne sai ka cika abin da ake biye ka sannan kai ne sannan kai kai ma ba adin ana gane da kyau wannan shine kenan ya danganci da kabli ne ko ba'adi in kabli ne dole kai sai liman ya sallame sannan da kai dole zaka me zaka cikawa in kuma ba'adi ne ma'ana sai bayan ya sallame ne zai sujada guda biyu to kai ba zaka sallame ba tunda baka me ba baka kare ba sai ka kare sannan kai zaka yi abin da liman yayi shine ma'anan ba'adi na'am eh in mutum bai samu raka ko guda ba asali shi babu babu sujada tare da shi sai in kabli ne shi wannan kuma dole za ka yi tare da liman tunda kai baka da damar ka tashi sai liman ya ne ya sallame misali kai ne ka zo masallaci sai ka isko ana cikin sujada ta ƙarshe sai ka yi sujada da aka zamna ana cikin zaman tahiya liman ya sallame bayan ya sallame kuma sai shiga sujada biyu to kai ya zaka yi zaka sallame kai ma tashi zaka yi ka cika ka kawo wannan sallar taka raka'a hudu misali lokacin da ka kare kenan kun babu komi a kanka domin kai baka isko mi ba baka isko rabkanuwar ba suke cewa laisa lil ma'mumi sahun illa fi ma adrakahu ma imami ka'ida ce laisa lil ma'mumi sahun illa fi ma adrakahu ma'a imamihi ma'ana duk wanda yake bayan liman liman yana ɗauke masa rabkanuwa idan kana bayan liman ko kuskure kai liman zai ɗauke ma wannan kuskuren haka kuma in dai har baka samu raka'a guda tare da liman ba to duk kuskuren da liman yayi in ya gyara shi kai bai shahe ka ba sai in kabli ne zai yi ita wannan dole ka bi limamin ku yi tare domin ba ka da damar ka tashi ka cika sallah sai liman ya ne ya sale ban san ko ana gane da kyau ba abu ne wanda in ba an yi dalla dalla ba ba a ba a saurin ganewa a satin da ya wuce akwai wani misali wanda muka bada wanda daga baya na yi tunanin misalin bai yi ba ana gane da ke ko na
shine misalin da muka ce kai ne ka tashi tsaye sai ka fara shakka kai raka'a ta hudu ce nake ko kuma ta biyar a na wannan misalin bai yi ba domin muka ce raka'a ta hudu ce kake ko ta biyar a asali mi zaka dauka ko da yaushe mi ake dauka mafi karanta kenan dai zaka cika mi zaka cika wannan raka'a misalin dai zai yi dacewa shine kana zamne cikin tahiyya sai ka fara shakka kai wai wannan raka'a ta hudu ce nike ko kuma me yake da suna eh, har yanzu misalin bai ba a ta uku ko ta hudu a mu misalin hudu da biyar muke so mu kawo misalin hudu da biyar muke so mu kawo shine ya cije misalin ne ya cije na a a kana cikin zaman tahiya kana cikin zaman tahiya sai ka kai wai wannan raka'ar ta hudu ce nake ko ta me ko ta bira misalin yayi yanzu me zaka dauka kaman ta hudu ce kenan babu me ba zai tashi ya cika ba ana gane da kyau ko kenan zai musa- musamman ya kasance mutum ne mai yawan shakka shi wannan babu ma komai a kansa amma in ba mutum bane mai yawan shakka a wannan lokacin me yake a kansa me ke a kansa kabli sai yayi kabli ana gane da kyau ko wannan shine kenan to misali na gaba shine mutum ne yana tsaye sai ya fara shakka raka'a ta hudu ce nake ko ta uku in kun gane wancan darasin me zai dauka ha ta uku kenan wannan raka'a da yake doka akan ta uku ce ya cika ta yayi ta hudu da karshe sai yayi me yayi kabli wannan shakkar da yayi kaman tawaya ce a cikin me a cikin sallarsa a takaice dai yadda muka yi bayani ko da yaushe kai shakka adadin rako'in da kai kai aiki da adadi mafi mi mafi karanta don shi ne kake da tabbaci al-yaqinu la yazulu bi shakki Eh, akwai wata ka'ida wadda take mai muhimmanci a a babe na qabli da ba'di shine suke cewa sujudu sahwi lima yabtulu amduhu salatu wajibun sujudu sahwi lima yabtulu amduhu salatu wajibun dukkanin abun da in baka yi sa ba a cikin sallah da gangan sallah ka ta lalace to dole ne ka yi sujudu sahwi in ka samu wannan kuskuren ma'ana ba duk kuskure bane in an yi ake ma kabli ko ba'adi misali mutum ne yana cikin sallah sai tuna kai raka'an nan da na yi ban ce subhana rabbiyal a'la sau uku ba sau ɗaya ne nake subhana rabbiyal a'la ko sau biyu ana gane da kyau ko kenan bai cika guda ba ko to ragiya ce a cikin sallah ko ba ragiya ba ce ba rag- ragiya ce amma wannan ba dole bane akan sai yayi me yayi su yayi kabli ko ba ana gane da kyau ko don saboda subhanu rabbi al'ala ta farko ita ce mi ita ce wajibi ita ce wajibi dole a yi ta ta ga wani misali mutum ne ya manta a cikin sallah bai yi a meke da suna ba bai ƙara wata sura ba a raka ta farko ka yi fatiha sai baka ƙara wata sura ba akwai sahawu a kanka da ƙarshe ko babu a? za a ce akwai amma sai dai ba mi bane ba dole bane ana gane da kyau akwai sahawu a kanka amma ba mi bane ba dole bane domin mu kaddara in kai sallah da fatiha kadai sallah ka tayi ko ba tayi ba tayi to amma da a ce fatiha ce ba karanta ba a cikin wata raka'a sallah akwai ta amma wannan raka'ar ita sai ka mi sai ka sake ta kuma sai ka yi mi kuma sai ka yi sujudu sujudu sahu ana gane da kyau ko kenan duk abun da da gangan in baka yi shi ba bai lalata sallarka to dan baka yi kabli ko ba ade ba to sallarka tana nan ba ta yi komai ba ana gane da kyau ko na shine kenan sujudu sahwi lima la yabtulu amduhu salatu lima yabtulu amduhu salatu wajibun na mutum ne ya je wannan ya yi sujada guda daya mhm to da ya koma sai biyu sai ya miƙe sai ya kama da su Mm.
ya je sannan kuma ya ce wannan jazakumullahu khairan wannan ma ana samun rudu sosai a ciki mutum ne ya sujada guda ni wannan na taba yin shi a sallah asuba dare ne gaba ɗaya ban kwanta ba sai ƙarye minti talatin ya saura a yi sallah mutumin kai ya shaye ni. to kuma kusan masallaci nake in sun gaban zubo suna kwankwasa mini kofa aka zuwa kwankwasa sai na zabura na tashi da ne a rolla na na zo masallaci na yi su- a raka ta ƙarshe su gida guda ne kawai na zamna sai da suka ji assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce subhanallah to a wannan lokacin me zan yi kai tsaye zan kawo sujadan nan in na kawo ta sannan kuma sai in yi ba'adi domin ƙari ne ne ba ragiya ba ana gane da kyau me aka ƙara sallama wannan sallama da na yi ta farko ita ce na ƙara domin ai ba bai kamata in yi ta ba sai na yi sujada ta biyu ko kenan wannan shine ƙari kenan yana da kyau har yanzu a riƙe a kai duk abin da ka rage kuma ka- ka kawo shi to ba a cewa ka rage a cikin sallah ana gane da kyau ko na to shi misalin shi shine sai da ya tashi tsaye sai aka ce mishi subhanallah da nuhin bai yi ne ba bai yi sujada bai yi sujada wanda yake tabi ba to a wani lokacin komowa zai ya cika wannan sujadar sannan sai ya tashi tsaye ana gane da kyau don saboda sujada ita ma rukuni ce tashi tsayin shi ma don kawo wata, wata, wata, wata rukuni shi ma rukuni ne kenan matsayinsu ne matsayinsu guda kenan dan an fasa yin wani rukuni dalilin wani rukuni babu aidi inda aidi yake shine a fasa yin rukuni dalilin ne dalilin wajibi kawar misalin zaman tahiya na na- na nawa na biyu kana za ka zamna kai ta- zaman tahiya na biyu sai ka manta ka miƙe tsaye aka ce in ka miƙe tsaye ba za ka mi ba ba za ka kuma ba don ka riga ka shiga a cikin mi a cikin rukuni shi kuma abun da ka bari menene wajibi ne ba za a komo a yi na ƙasa ba a bar na mi a bar na sama to amma sujada ita ma rukuni ce kina a wannan lokacin zaka komo kai sujadar sannan sai ka ne sannan sai ka koma to mukaddara sai da aka sallame an gane wannan misalin da kyau kinan ka tashi sai aka ce ma subhanallah sujada guda baka yi ba sai ka komo kai sujadar sai ka miƙe tsaye to sai da aka sallame sallah sai wasu mutum biyu suka ce misali malam raka'a ta ta farkon nan fa sujada guda ce akai ana gane da kyau to yanzu ya za a yi ba zai ba mu amsa aha na bismillah eh sai a yi ba a da jazakumullahu khairan an gani da kyau yanzu raka'a gaba ɗaya za a ne za a sakewa malar raka'a ta farko sujada guda aka yi an haka aka yi jama'a suka ce eh to shi kenan ku tashi yanzu sai ku kawo raka'a guda gaba ɗaya ba sujada ita kaɗai za ku bi ba za ku kawo wa inda sujada ta ƙarshe ce tunda ita tana da alaƙa da mi da sallar da sallama kai tsaye kenan ita ce za a iya kawo sujadar a ci gaba a si- si- si- si- sai a yi ba'adi amma waccan sujadar gaba ɗaya sai an yi mi sai an kawo ta to me- eh, tambaya ta ƙarshe cikin tambaya mai sarkakiya game da sahawu tambaya ta ƙarshe eh eh, wannan mun yi bayani idan an ɗau lokaci to duk wanda ba su sani ba sai sun yi ne sai sun sake sallah gaba ɗaya ana gane da kyau ku amma in ba a ɗau tsawon lokaci ba shine za a iya ginawa kamar yadda muka gani a baya dangane da ginawa da rashin ginawa ana kula da tsawon lokaci da kuma rashin sa in an ɗau lokaci mai tsawo to wannan sallah gaba ɗaya sai an sake ta in ba a ɗau tsawon lokaci ba ko kuma ba a gurgusa daga inda ake ba ana nan zamna wurin to a wannan lokacin ana iya a gina akan sallar wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am ɗan uwa masu girma za mu tashi babun sirafin nisa'i qabla rijali min as-salati al'amari na sahau wata ran bai ma zo maka akai sai in wata kwama ta la ta ta kama a cikin sallah ka je a masallaci an rikice ana ta gardama wanga ya ce ga yadda za a yi wanga ya ce ga yadda za a yi na'am babun sirafin nisa'i qablar rijali min as-salati babu mai bayani akan a takaice ga wani fadakarwa wanda yake muhimmanci a dangane da yawan mantuwa a cikin sallah ya tabbata a hadisi wani ɗaya daga cikin sahabbai zuci ya rasulullah inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati yulbisuha alayya yace ya manzon Allah shedan yana shiga tsakanina da sallah ta yana sa ni cikin juna ma'ana da ya fara sallah sai sai ya manta sai sai ya shiga a cikin rabkanuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa idan ka shi irin wannan kai tofi a hannunka na hagum sau uku sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kai tofi tup tup tup ana gane da kyau ina cikin sallah sai ne shakka auzu billahi minash shaitanir rajim tup tup tup ana gane da kyau ko kuma in zaka faɗi zaka motsa bakinka sauti ya hoto amma ba irin sautin da wani zai shiga wanda yake kusa gare ka ma'ana ba cikin zuciya zaka faɗi auzu billahi kin ba idan kai sai kai tofi sau uku a hannunka na me a hannunka na hagu a duk lokacin da ka ji wannan shakkar kai haka nan idan ka yawaita yin haka in Allah ya so wannan zai taimaka maka a wajen me a wajen rage wannan waswasin Allah ya taimaka mana akan wannan waswasin waswasi abu ne mai hadari yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da shaidan yake bi a wajen halaka mutane shine wani wani mawaki da da Allah ya yi masa gamdakatar da da tuba sai ya rubuta waƙi akan waswasi yace asrafta ya iblisa fil waswasi fa a'udhu minka bi rabbi hadha an-nasi agwaita ne min ba da mastadarashta ne ya ce shaidan ka kai mini makura a wajen sa mini wasu wasi to ina neman tsarinka ina neman tsari daga gare ka ga ubangijin mutane idan ka lura suratun nas gaba ɗayanta abinda kake roƙo shi ne allah ya tsare ka daga me daga wasu wasi ku karanta sura ku gani gaba ɗayanta wasu wasi ne kake tsoron allah ya kare ka min sharril wasu wasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wannas masu sa wasu wasi mutane guda biyu ne akwai bangaren aljannu shaidanu akwai bangaren mutane ne mutane shaidanu to duka kana kana roƙon Allah ya kare ka daga gare su mala yace babun sirafin nisa'i qabla ar-rijali minan nisa'i babu mai bayani akan insirafin nisa ma'ana tahiyar mata qabla ar-rijali kahin maza min as-salati daga sallah mun san lokacin manzo Allah akwai mata wanda suke zuwa masallaci su sallah to to sai ya kasance mata ake bari su riga tahiya sannan maza sai su tai حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم manzon Allah ya kasance idan ya sallame makasa qalilan yana dan shimawa kadan ana gane da kyau ko ma'ana kamin ya juyo ya kalli mutane yana dan shimawa kadan kamin ya juyo ya kalli mutane wa kanu yarawna anna zalika kaima yanfuzan nisa'u suka ce sahabbai sun kasance suna ganin manzon Allah yana dan shimawa wannan ne bai juyo ba kaima yanfuzan nisa'u dan saboda mata su tahi kablar rijali kahin maza domin a ɗabi'arsu ba wanda ke huta daga masallaci sai manzon Allah ya juyo ya kalle su shi yasa da an sallame sallah kowa kan shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa akwai wanda ma suke gogoriyon bangaren daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai in ya juyo ya kasance farkon wanda zai fara kallo su ne su ne kun ga kwaɗayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai huta daga masallaci sai ya kalli huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalla ya ji masha Allah sai ya tashi ya wuta ana gane da kyau ku to sai manzon Allah yana kin saurin jiyowa dan kada su huta mata su samu su mi su samu su tai wannan yake nuna mana dai manzon Allah yana kokarin duk yanda za a yi dai kada a samu al-ikhtilat ta kuduwa bainar rijali wan nisa tsakanin maza tsakanin maza da mata wuri guda ne aka yi sauki a wajen cakuduwar maza da mata shine masallacin me masallacin harami in ba shi babu inda aka yi sauki akan cakuduwa da mata ko shi ma wancan dan saboda me yake da suna ta'mimul balwa ne akwai abin da yake cewa ta'mimul balwa ma'ana abin da yake laihi ne amma dai akwai wahalar kauce masa ana gane da kyau ko a masallacin harami za ka biyo mace ta bankaɗe ka kai ma ka bankaɗe ta kuma ka wuce ba ina nufin bankaɗa ta da gangan ba a ta cunkoso kowa ya wuce ya tai in dai ba shaidani ba kai ka san ba kana kallon ka'aba wani abu ba zai zo maka a cikin mi ba bai zo maka a cikin rai ba wannan shine kenan in dai ba wanda ya sha kurkura ba ana gane da kyau ko in dai ba wanda ya sha kurkura ba shi ne wannan takan ewa babu kaifalin sirafi minas sala ba mai bayani akan ya ake juyowa daga sallah ma'ana limami idan ya sallame sallah ya yake juyowa ko kuma ya manzo Allah ya kasance yana juyowa ya kalli mutane حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طي wani mutum ne daga cikin kabilar tayye an abihi ya karbo daga ma'aifinsa sahabi ne annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lallai shi yayi sallah tare da manzon Allah wa kana yansarifu an shiqaihi kuma manzon Allah ya kasance yana juyuwa daga kowanne bangaren sa ma'ana wata ran ya juyo ta bangaren dama wata ran ya juyo ta bangaren mi ta bangaren dama ai hinan min min jihatil yumna wa hinan min jihatil yusra idan kuka lura a cikin wannan hadisin akwai aljahala aka ce an abihi ba a gaiwa ne ne ma'aifin nasa ba ka'ida a wajen malaman hadisi suke cewa la ta durru aljahalatu bishihadi ma'ana su sahabbai ko ba a san wane ne ba takamammai a cikin silsila ta hadisi wannan bai yi tasiri a wajen rishin karbar hadisi ko da'ifancinsa domin as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun asbat domin sahabbai gaba ɗayan su adillai ne amma in tabi'i ne ko abin da ya kama da haka dole sai an haɗi sunan shi a cikin silsila kenan hadisi ne hasan mala yace haddathana muslim ibn ibrahima haddathana shu'batu an sulaymana an umara ibn umair an al-aswad ibn yazid an abdullah qala la yaj'al ahadukum nasiban lis-salati lish-shaytani min salatihi kada dayanku ya sanya ma shedan wani rabo daga cikin sallarsa kada ɗayanku ya sanya ma shaidan wani rabo daga cikin sallarsa kamar kaci me wannan rabon da mutum zai sama shaidan daga sallarsa Allah yansarifa shine ya ɗora ma kansa cewa ba zai juyo ba illa an yaminihi sai dai ta damarsa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali kuma naga manzon Allah akthara ma yansarifu an shimalihi mafi yawan ma juyawa da yake ta bangaren hagum yake juyawa qala umaratu umara yace ataitul madinata nazo madina bayan naji wannan labarin hadisin ba'du fara'aitu manazilan nabi sallallahu alaihi wa sallama an yasarihi sai naga gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bangaren hagunkinsa suke kamar nan ya ga hikimar da ta sace manzon Allah yake mafi yawanci ma ya juyowa ta bangaren hagum akan bangaren me akan bangaren dama shine gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bangaren dama yake to sai yana juyuwa ta bangaren dama ta yanda da ya kare azkar in ya tashi kawai shiga gida kawai zai ba ma sai yami ba ba ma sai ya juya ba ba san ko ana gane da kyau ba misali nan nan manzon Allah sallallahu alaihi nan ita ce nan shine mihrabi inda manzon Allah ke zama yayin sallah idan zai juyowa ana gane da kyau ko sai ya zamna ya juyo sai ya zamna ya kalli bangarensa na, na dama ya bangarensa na hagum nan ne hagum ko to sai ya kasance wannan kohar ita ce kohar shiga gidansa yanzu in yana zamna hakan ga ana gane da kyau ko in ya tashi in zai shiga gida yana bukatar sai ya juya kai tsaye zai shigewa amma da a ce nan yake kallo kenan radda ya juya a dama yanzu in ya tashi zai shiga gida sai ya yi kaka sai ya juya sannan sai ya shiga gida to shi sa mafi yawanci ya himami juyo a bangaren hagum akan me akan bangaren dama abin da yasa yace anan kada mutum ya sa ma shedan rabo a cikin sallarsa shine dan ya nuna muna ita shari'a ana son ta duk abin da zaka yi kayi akan dalili na shari'a kada ka hana ma kanka abin da Allah da manzo su hana maka ba shi ma laihi ne kenan lokacin da kalijin ta makanka kai kullum sai ta dama za ka rika juyowa kamar ka dora makanka abinda Allah bai mi ba bai mi ba bai cilasta maka bai dora maka ba shi ma wannan yana daga cikin abin da shaidan yake sa ma mutum yayi ya dora mishi abin da ba Allah ya dora mishi ba sai ya rikitar da shi wallahu ta'ala alam a takaice dai wannan yana namayin da sahabbai suke taka tsantsan da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ko abun a zahiri ana ganin ya hi falala domin mafi yawanci at-tayammunu at-tayamunu afdalu eh, me yake da suna eh, minal eh, minal yasar ko da yaushe yi da dama shi yahi akan yi da mi yi da hagum to amma akwai lokacin da yi da hagum kin yi kasance a da dama idan shari'a ta zo da haka malam yace babu salatin rajul babu salat babu salatin rajuli at-tatawwu fi baitihi babu mai bayani akan mutum in zai yi nafila yayi ta a gidansa ma'ana wannan hadisin za su nuna muna an yi son mutum yayi nafila a gidansa حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم كسن ولي ربون سلا أتكين جدا جنكو ولا تتخذوها قبورا kada ku sanya ta kada ku sanya gidajenku su kasance kawan makabarta domin makabarta ita ce ba ami ba a sallah ko ana sallah makabarta sai dai as-salatu lugatan ana yin ta a makabarta as-salatu lugatan ana yin ta a makabarta duk wanda ya tafi makaranta sai yayi sallah amma lugatan sallah lugatan menene addu'a ko akwai wanda in ya tayi sugum yake yi kenan as-salatu lugatan ana yi amma istilahan ce ba a yi irin wannan sallah mai sujada da ruku'i حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم عن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزا الله ياتي صلاة المرء في بيته mutum ya yi sallah a gidansa afdalu min salatihi fi masjidi shi ya hima da ya yi sallah a masallaci na haza wannan illal maktuba sai sallah ta farilla Allahu akbar manzo Allah ya ce mutum ya yi sallah a gidansa shi ya hi falala da ya zo a masallaci na ya sallah amma sallah ta me ta nafila amma malamai suka ce wannan kuma ya shahi har yanzu mutanen madina domin kai misali kai da kake nan Nijar ai ko kana so ko baka so dole ina za ka yi sallar a Nijar za ka yi ta ko to amma shi da yake can yana da damar ya je masallaci yana damar kuma ya aina yana damar yi ta a masallacin manzo Allah yana damar yi ta a ina a gidansa to idan ya fifita ya yi ta a gidansa to a nan fifikon yahi kenan wannan ya shahi wanda suke a madina mu kuma wanda suke a niger sai mu ce da ka je masallacin kadafi ko masallacin alhaji tukur ko masallacin babu makka ka yi nafila wanda ya hilada shine ka zo ka tsaya a gidanka ka yi ana gane da kyau ko a takaice wannan hadisi yana nuna muna nafila an hiso a yi ta a ina a gida amma ba kowace irin nafila ba akwai nafilolin da su masallaci ma dole za ka yi su misali tahiyatul masjid daga gida za ka ce bari in yi bari in yi gaisuwar masallaci to ai ba a mace mata gaisuwar masallaci sai da gaisuwar gida ko? kenan ita hiyatul masjid dole ina za ka yi ta dole masallaci za ka yi ta kenan laisal qawlu ala itlaqihi dama sun ce li kulli qa'idatin mustasnayat duk abin da aka ce kaza kaza ne to sai ka samu akwai abin da bai shiga cikin kazan nan misali sallar roƙon ruwa ina ake yin ta a ƙuryar ɗaki ake yin ta a wajen gari ba ma masallaci ba a wajen gari inda ake sallar idi can ake tahiya a yi ta wannan shine kenan kenan dai a takaice wannan shine malamai suka ce hikimar da yasa aka yi son nafila a yi ta a gida hikima guda biyu hikima ta farko li'annahu ab'adu 'anir riya domin sallah ta nafila a gida ya hi nisantar da mutum daga yin riya idan a masallaci kake yi mutanen da suke zaune suna kallon ka za su iya sa maka wata sha'awa ta ka birge su shedan zai iya sa maka wannan to amma in a gida kai fa ba mai ganin ka iyalinka ne kawai kenan wannan ba zai yi tasiri a wajen riya ba abu na biyu kuma lita'alimi al'ahal yana daga cikin hikimar yin nafila a gida shine ka koya ma iyalinka yin sallah idan kana nafila a gida iyanka suna kallo maza da mata za su koyi su ma wannan za su tashi da ɗabi'a ta yawan me ta yawan yin nafila sha'i yace wa yansha'u nashi'ul fitiyanu fina ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana alfata bihijan walakin yu'allimuhu tadayyunu aqrabuhu yace duk yaron da kaga ya taso yana kula da addini ba wai hankalinsa bane yasa yake haka danginsa suka koya masa me suka koya masa yin haka ya ga ma'aikinsa na yi shi yasa yake yi kenan yawan nafila a gida yana sa yara su ma su tashi da wannan ɗabi'ar ta yawan yin nafila babu man salla li ghairi alqiblati thumma alima babu mai bayani akan wanda yayi salla ba yana kallon alqibla ba sai da ƙarshe kuma ko yana cikin yin sallar sai ya gane cewa ba alqibla bace ya kalla lokacin da ya salla nan za ku ji wani sabani da mazhaba ta malikiya suka yi a cikin wannan abin wanda a dushi aka koya mana a cikin ahalari حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس أنس يتي صحابا من ظن الله تارد شيكين كرن كنسا sun kasance suna sallah suna fuskantar masallacin Qudus falamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan ayar ta sabka fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram to yanzu ka fuskantar da kanka fuskantar da fuskarka a bangaren masallacin harami wa haythu ma kuntum kuma a duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum shatra to ku fuskantar da fuskar su fuskar ku a bangaren masallaci na harami ana gane da kyau ko idan kuka lura anan masallacin harami aka ce ba mi ba ba ka'aba ba domin wanda yake a cikin masallacin harami shine za a ce ya kalli me ya kalli ka'aba wanda yake a wajen masallacin harami shi kuma sai a ce ya kalli me ya kalli masallacin harami wanda yake a wajen makka ko a ce makka da madina yake nesa da su to shi bangaren me zai kallo bangaren me zai kallo bangaren makka dai ba bangaren gabas ba akwai garin da kudu ce alƙiblarsu ku anan ne gabas take mi alƙibla gare ku amma akwai wanda arewa ita ce alƙiblarsu kenan yana da kyau a gane wannan hausa ke cewa gabas maɗokan lada don me yasa suke cewa haka don su mafi yawanci ƙasar hausa gabas nan ne mai take nan ne alƙibla take to amma su kuma akwai wanda suke wajen cana misali su ce yamma maɗokan lada ana gane da kyau ko don su can ne alƙiblar su take famarra rajulun min bani salima sai wani mutum ya biya daga cikin mutanen banu salama fanadahum sai ya kira su wa hum ruku'un suna cikin ruku'i fi salati al-fajr a sallan asuba nahwa baitul maqdis suna kallon masallacin Qudus shine masallacin da yake a Palestine ala sai yace musu ku saurara innal qiblata qad huwilat ila al-ka'ba al-qibla ha an juyar da ita zuwa ga Ka'aba marrataini yace musu sau biyu famalu sai suka juya kama hum ruku'un kamar yadda suke a cikin ruku'i ilal ka'aba suka fuskanci alqibla yadda wannan hadisin yake shine da asuba aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da sallar asuba aka sabkar mishi da wannan ayar yanzu in kuna sallah ku rika kallon alqibla ku bar kallon masallacin qudus da aka zo za a tada sallah sahabbai har sun kalli masallacin kudus sai manzo Allah yake musu an sabko mini aya yanzu Ka'aba za a kallo kenan ku juya mu kalli Ka'aba suka kalli Ka'aba suka yi sallah sun sallame sallah sai wani mutum ya tahi zai je gona yana tahiya sai ya biya a wani zango da ake ce ma zango na Banu Salama sai ya isko su su a yanzu ne suke sallar asuba kuma suna kallon masallacin kudus sai ya ce musu kai an wasabuko da alkur'ani an ce yanzu ka'aba za a kallo suna cikin sujada sai suka karkata suka kalli ne suka kalli alƙibla ana gane da kyau ku suka kare sallarsu yanzu matsalar anan shine sun sake sallah sun sake sallah ba su sake sallah ba wannan ke ne ke nuna mi kai ma irin wannan ta faru gare ka ba sai kame ba to wani zai iya cewa to ai ba manzon Allah bane yake ka su sake sallah a to ai ka'ida ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aka yi abu a zamanin sa in bai dace ba yana fadin cewa bai mi ba bai dace ba kenan sai kasance sunna ce mi takririya manzon Allah ya tabbatar da su akan haka ana gane da kyau ko bayan wannan kuma yanzu da za ka zo kai a ijtihadinka nan ne gabas sai ka kabarta sallah kana yi sai bayan ka kare sallaka kana cikin lazumi sai wani mutum ya zo ce maka kaiwa ne ai ga gabas nan ne ya ka ce aha to Allah ya kai mu la'asar me yake ni da Allah kai mu la'asar yanzu dai ai wannan ta kare ko Allah gane da kyau ko wannan shine kenan shi ma wannan da dalilin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa wa haythu ma me yake da suna wa haythu ma tuwallu fatamma wajhu Allah duk inda kuka fuskanta akwai dai Allah na ai babu inda babu Allah ko kina a cikin kuskure ka kalli ba alqibla ba haka kare sallah ba sai ka sake sallan nan ba amma a ahlari a malikiya su a adafin wakati sai ka sake in akwai sauran lokaci misali an zo an ce maka to a wani lokacin za ka tashi kabar da sallan sai in lokacin sallar ya wuce to a wani lokacin su kuma a wajen su hafa Allahu amma salaf amma wannan fatawa ce wadda ba a gina ta ba akan dalili wanda yake mai karhi a ijtihadi ba amma sai ka ijtihadi ana gane da kyau ko amma misali baka ijtihadi baka kawai kana zuwa baka matsa yadi mai ina ne misali wanga masallacin ai da ka zo ka san ina ne ne ka san ina ne gabas yanzu dai tsakaninka da Allah wanda ya zo ya kalli a cikin masallacin ga ya kalli nan ka san akwai matsala ko to irin wannan shi baya da uzuri domin shi ba kuskure bane menene sakaci ne ganganci ne ita kuma shari'a in kai ganganci ladabtar da kai take kuskure ne ake mi ake yahe maka na'am mala yace babu man salla li ghairi alqiblati ba tafri'u abwab aljum'a rarrabewar kohohi na bayanin sallar juma'a yanzu mun shiga babi na juma'a ga babu bukka na wanda za a kawo masu yawa a ciki shi ma a ciki zaka samu sabin abubuwa ko in ce wasu abubuwa wanda yake a al'amari na juma'a ana kuskure a ciki wanda kuma gashi hadisai karar sun nuna ga yanda ya kamata a yi babu fadli yawmil jumu'ati wa lailatil jumu'a babu mai bayani akan falalar ranar jumu'a da daren jumu'a حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ما في الحير الرانر دا rana take bulluwa mafi alkhairin inin da rana take bulluwa yawmul jumu'a shine ranar jumu'a fihi khuliqa adam kaman ka ce dan me yasa sai manzo Allah ya ce domin a cikin ranar ce aka halici annabi adam wa fihi uhbita a wannan ranar ce kuma aka sabko shi daga daga daga aljanna wa fihi tiba alaihi kuma a wannan ranar ce aka gafarta masa wa fihi mata a wannan ranar ya rasu wa fihi taqumu sa'a kuma a wannan ranar za a yi busa ta busa ta kaho ma'ana za a yi tashin alkiyama wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yawmal jumu'a kuma babu wata dabba face a ranar juma'a tana ihu shine musikha yazo ana cewa musikha musikha da sinun kuma ana cewa musikha da sadun babu wata dabba face a ranar juma'a tana ihu tana kuka min hini tusbihu daga lokacin da aka ce asuba ta yi ta ranar juma'a hatta ta tulo a shamsu shafakan minas sa'a har sai rana ta bullo don saboda tsoron tashin alkiyama illal jinna wal ins sai dai oganni sai dai aljannu da mutane kowace asuba ta ranar juma'a gaba ɗayan dabbobi suna kuka suna shiga tashin hankali don tsoron kada a zo wannan asubacce za a yi mi za a yi tashin alkiyama sai dai ifiritai guda biyu kada Allah ya samu daga cikin ifiritai domin kun za a mutane ma akwai ifiritai kuma akwai salihuna ko wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna an gane ko wannan shine kenan kamar yadda a cikin aljannu mu haka a cikin mu Allah samu daga cikin salihai amma ha ba baki da cewa amin kawai ba da wannan ba wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu fa kun taliban fi nasi a'la al maratibi aikin ka shine zai nuna haka wa fihi sa'atun kuma akwai wata akwai wata sa'a ma'ana akwai wani lokaci a cikin inin juma'a la yusadifuha abdun muslimun bawa musulmi ba zai yi daidai da wannan lokacin ba wa huwa yusalli yana salla yas'alullaha hajatan yana roƙon Allah wata bukata illa a'tahu iyaha face Allah ya bashi wannan bukatar da yake nema qala ka'bun ka'b yace zalika fi kulli sanatin yawmun ka'ab sai yace ma Abu Huraira wannan ai kowace shekara ce ake samun sa sau guda ma'ana kowace shekara ana samun juma'a guda wadda take da wannan wani lokaci wanda in ka roki Allah a daidai wannan lokacin Allah zai zai biya maka bukatarka fa qultu bal fi kulli juma'a sai Abu Huraira yace masa a'a a kowace juma'a ce kowanne sati ne qala yace fa qara'a ka'bun at-taurata sai ka'ab ya bude at-taura ya karanta domin ka'ab yana daga cikin yahuda wanda Allah ya yi magamdakatar da musulunta faƙala sadakan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce sai abu huraira sai shi ka'ab ya ce manzon Allah ya yi gaskiya ma'ana da ya buɗe a taura ya ga eh haka ne ko a taura ma an ce kowace juma'a ce sai ce manzon Allah ya yi gaskiya domin a taura ma haka ne wa shahida shahidun min ahliha ko قال أبو هريرة أبو هريرة يتي ثم لقيت عبد الله بن سلام yace bayan wannan kuma wata ran sai na haɗu da Abdullahi bin Salam shi ma Abdullahi bin Salam yana daga cikin Yahudawan da suka me suka musulunta musulunta Abdullahi bin Salam akwai darasi sosai a ciki yace fa haddastuhu bi majlisi ma'a Ka'b sai na bashi labarin zaman da muka yi da mu da Ka'ab da tattaunawar da muka yi fa qala Abdullahi bin Salam sai Abdullahi bin Salam yace qad alimtu ayyata sa'atin hiya ni na san wani lokaci ne wannan lokacin da aka ce ana karbar addu'a a ranar juma'a ciki qala abu huraira abu huraira ce fa qultu lahu fa akhbirni biha to bani labarin wannan lokacin fa qala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam yace hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ita ce lokaci na karshe a ranar juma'a wane ne lokaci na karshe a ranar juma'a bayan ni bayan la'asa shine lokaci na karshe domin inin juma'a yana karewa daga mi da rana ta faɗi ana gane da ke ku yanzu a nan a addinance a wace rana muke asabar muke daren asabar muke a musulunce dare ke shigowa sannan mi yanzu in ka samu ɗa a wannan lokacin daga rana ta faɗi dare ya shigo to ka aihe shi ne a ranar asabar ba ranar mi ba amma mu al'ada sai mu ta cewa juma'a juma'a shi ya samu ka bi ku da al'ada ku sai mu ce juma'a amma in ta kama dole ai bayani to dole ai bayani dan yanzu misali a darasi in wani yashi ana cewa wanga darasin ko da yashi ana yin shi a daren asabar to shi gobe ne zuwa war haka ba yau ba ana gane da kyau ko kai idan ka lura ma a al'adar Hausa ma sun yadda ho da dare shine ke fara shigowa yanzu jiya da dare me ake ce mata haka ne ko ba haka bane daren juma'a ake cewa ana gane ke ku sinna hatta ma a burbushin al'adar hausawa su ma haka ne malam yace fa qultu kayfa hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a abu hurairah ce sai nace masa kaka ne za ta kasancewa lokaci na karshe na ranar juma'a wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhadi kun manzon Allah cewa yayi la yusadifuha abdun muslimun babu wani bawa musulmi da zai yi daidai da wannan lokacin wa huwa yusalli yana sallah ana gane da kyau ko wa tilka sa'atu la yusalli la yusalla fiha alhali wannan lokacin ba a sallah a cikin sa wannan magana ta Abu Hurairah magana ce ta hankali ko ba ta hankali ba ya ce mishi lokaci ne na bayan me bayan la'asar to kuma ai yace bayan la'asar manzon Allah yace ba a sallah an hana sallah a wannan lokacin to kuma a hadisin cewa aka yi sai mutum an yi daidai yana sallah ne sannan zai samu wannan me zai samu falalar kenan abu yana ganin a ba haka bane faqala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam yace masa alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin manzon Allah bai ce ba man jalasa majlisan yantaziru salata duk wanda ya zamna wurin zama wani wurin zama yana jiran sallah fa huwa fi salatin to shi kamar yana cikin sallah ne hatta yusalli har sai wannan sallar qala sai ce fa qultu bala sai nace eh huwa zaka haka ne kai gaskiya ana gane da kyau ko kenan me yake nihi wanda zai iya samun wannan fallar shine misali an kare sallan la'asar sai ka zamna ka ce yau ina ina fatan in samu wannan lokacin da aka ce in mutum ya daidai yana sallah zai samu lada za a karba mishi za a biya mishi bukatocinsa sai ka zamna kai ta zikiri ka ce ba za ka wuta da masallaci ba sai ne sai an yi magariba to zaman nan da kake yi manzon Allah ya ce kaman kana cikin sallah ne dan haka duk addu'ar da kake yi kaman kana cikin menene kaman kana cikin sallah ne ana gane da kyau ko yana da kyau kenan mu yi kokari musamman tuzurai da da suke cikin lahaula ana gane da kyau ko na ce tuzurai don sun yi kowa shiga cikin lahaula domin duk wanda bai da aure wa rayuwar na sai a hankali ana gane da kyau ko amma kuma wata ranwa sai an rika sara ana dubin bakin gatari ba auren baka kwaso wanda zaka kwarin mace ma makon ma kuma gwamnatin ma da ka kwambace maganga da kiɗa ko wannan shi ne kenan sai a duk roƙon saliha ba dai kai Allah ya aure da kai a Allah ya baka mata ta me mata ta gari a duka kara da ta gari kin nan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wannan addu'ar tana daga cikin addu'o'in da wallahi nake yawan nake yawan maimaitawa kuma alhamdulillah ba ban kai ba na na ga wannan sirrin ana gane da kyau ko wannan shine kenan na ga wannan sirrin kenan a yawaita wannan addu'ar in kai imani ko da a ce an kauce ma hanya misali ta farko ta zamanto sai a hankali to sai Allah ya ɗaya cikin biyu in ma ya raba ka da ita ya kawo maka sabuwa ko kuma ya gyara maka ita ko kuma abu ta gyarun ba dai amma ya ka ta biyu wadda sai in an kunno ma wuta nan sai a kashe ta ana gane da ke ko to wannan shi ne duk wannan tana kasancewa حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة للي ينا دقا تكر رانكنكم ما في فيتا ران الجمعة فيه خلق آدم أتكي أكا هلتي النبي آدم وفيه قبض كما أتكي أكا أكرا يورسا وفيه النفخة وفيه الصعقة أنا قانا لكيوكو wannan malamai sun ce tikrari ne lafzi annafkha da as-sa'qa dukkanin su malamai suka ce ma'anan su guda akwai malaman da suka ce annafkha busa ta farko as-sa'qa busa ta biyu amma magana mafi inganci dukkan wannan siffa ce ta busa ta farko annafkha busa wa fihi sa'qa kuma a ciki ne za a some domin busar sai an yi ta ne sannan a me sannan a mutu a suke shine as-sa'qa suke wanda za a yi domin busa ta farko ita ce za a me za a suke mutane duk abin da yake ban duniya ya mutu gidaje duk su roshi da abin da ya kamata ka busa ta biyu ce za a me za a tashi magana mafi inganci busa biyu ne ba nawa ba ba nawa ba ba uku ba nawa kuka saba shi an ce uku magana mafi inganci busa biyu ne ba uku ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace fa akthiru alayya min as-salati to a wannan ranar ta juma'a ku yawaita mini salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin ku abi ne wanda ake gitto mini shi duk in kun mini salati sai an nuna mini shi qala yace qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah kaifa tu'radu salatuna alayka ta ya ake nuna maka salatin da muke yi maka wa kad arimta ay sirta ramiman alhali ka kasance turbaya yaquluna suna cewa balita ma'ana ka riddike ma'ana ya za ya za ka ga salatin mu alhali ka zamanto dudduga ma'ana ka riddike kasa ta cinye ka fa qala sai manzon Allah yace inna Allah azza wa jalla harrama ala al-ardi azsha ajsad al-anbiya ai Allah mabuwayi madaukaki ya haramta ma ƙasa jikin annabawa kenan ƙasa ba ta cin me ba ta cin jikin annaba kuma ya tabbata hatta ma waliyai ana samun wanda jikinsu baya cin me baya cin annaba ma'aifiyata da bakinta ta gaya mini wannan labarin a lokacin da aka yi hoshin gari a garinmu lokacin da aka yi hoshin gari kun san a lokacin ya ka ƙara ma gari girma to sai an yi masa an hidda masa manya-manyan hanyoyi to akwai wata makabarta da aka biyo a kanta dole sai an hudda hanya a cikin wannan tadawakin da ake yi sai aka bizno wani mutum sai da wannan dandan karan ya ji masa hajjini yana zuba wannan kuma ba a da labarin wane ne aka turbure a wannan wuri mai yawa ma daga cikin sahabban da suka zo afirka ne ko allahu ta'ala a'alam dan na san dai ba irin shehunan su o'o bane wannan shi ne kenan na san dai ba irin wannan waliyan ba ne Allah ya muna rahama yan uwa masu girma a takaice dai wannan hadisi na nuna muna ana son yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dare na me a daren juma'a da inin juma'a in shi'ta ghufrana dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adhan wa humuma fa'mal bi qawli Allah fi qur'anihi sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ajma'in ana nuna mini lokaci yayi nan ya kamata mu dakata a inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna Eh, muna nan muna shawara in Allah ya sa da muke so eh, za- za mu gani dai da tare da wasu kwamitin masallaci ina tsammanin kamar waje ai zai yana ciki ko ko ya kuwa gani ciki zai yi ko akwai a akwai suwa jayyid na'am a dan saboda hanyar motoci a to labas kenan sai a ci gaba tunda masha Allah ga ga mukayyaf nan muna fatan wanda ya gina wannan masallacin kamar yadda ya sanya wannan masallacin Allah ya sanya masa kabarinsa da mu duka gaba daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka kuma wanda bu sani ba a kowace ranar asabar muna tafsiri a nan masallacin masallacin tukur da yake lazare shi ma dai kamar wannan lokacin tsakanin magariba da isha'i kowace ranar samedi insha Allah